أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تقديره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشاكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى وبنجي لوكة يتي إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتدي Allah Ubangijinka shi ya san wanda ya bata kuma shi ya san wanda ya shirya to da an tafi akan haka nan ba a yi bayani ba kenan ba wanda ya san shiryayye sai Allah ba wanda ya san bacicce sai Allah amma kuma sai Allah ya yi bayani ya ce shiryayyun su ne allazina yajtanibuna kaba'ira lismi wal fawahisha su ne wanda suke nisantan manya-manyan kaba'ira na zunubai suna nisantar su wal fawahisha da fahisha ma'anan fahisha abin da ya shafi zina ko liwaɗi shi na kiransa fahisha kaba'ir manya-manyan kaba'ira kuma su ne kamar su girman kai su ƙarya su sata su fashi da makami su 419 su, su shan giya da sauran abubuwa dai wanda sun kai 700 sun kai 70 a faɗin abdullahi abbasin to wanda yake nisantar manya-manyan wannan zunubai to shine man itada shine wanda ya shirya illa lamam sai dai abin da ba a rasawa na ƙananan zunubai wanda Allah ce in tattare muka bayi da matun hauna anhu nukaffiran kuma sai ya ci kuma nufin kuma karan karima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi alwala to abin da in ya wanke hannunsa na dama duk abin da ya shafa na na haramun na alhaki Allah ya yi kansa in ya wanke hannunsa na hagun haka in ya kurkura bakinsa duk abin da ya faɗa mummuna ya wanke zunubin in ya shaƙi ruwa duk abin da ya san sana na zunubi ya fesar da wannan zunubi in ya wanke fiskarsa duk abin da idonsa ya gani na zunubi ya wanke zunubin idan ya wanke kafarsa to dukkan abin wurin da ya taka na zunubi ya wanke zunubin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sai mutum kamun ya je masallacin ma ya zo duk ya wanke zunubansa idan ya je sai ya ƙara neman gafara kurum illallama su ne ƙananan zunubai inna rabbaka sani Allah ubangijinka wasiul maghfirati mai yalwan gafara ne ubangiji mai yalwan gafara ne rahama kuma yana cewa rahmati wasiat kullu shay'in rahama ta kuma ta yalwaci komai gafara ta kuma tana da yalwa saboda haka mai ta neman gafaran Allah istighfari da tuba da karatun Qur'ani da salatin annabi da taimakon miskinai da tausayawa da kamewan baki domin harshe duk a cikin gabobi ba ka masa a jawo mutane bala'i ƙarya ne annabimanci ne rada ne jifan mutane da miyagun abubuwa ne waɗannan abubuwa su ne za a kiyaye a samu yalwan shiga cikin wannan yalwar rahama da yalwan gafara huwa inna rabbaka huwa alam eh, inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa alam bikum idan sha'akum min al-ardi Eh, ubangiji shi yafi kowa sanin halin da kuke ciki ku bayansa domin shine an sha'akum min al-ardi shine ya faru ubanku da ƙasa ya ya gini annabi adam da ƙasa me zai buya masa wato ala yalam man khalaq wa huwa al-latif al-khabir mutum wanda ya halicci abu a ce bai san shi ba wanda ya halicci abu shi ya san shi ya san abin da yake ciki ya san maganin sa idan sha'akum min al-ardi wa idan tumu jinnatun fi butuni ummahatikum Allah yana sane da ku lokacin da kuke cikin girajirai kuna cikin cikin iyayenku duk tun daga lokacin Allah ya san halin da kuke ciki tun kuna cikin eh, iyayenku sannan in kun fito duniya lokaci zuwa lokaci lokaci zuwa lokaci kuna jirajirai ana koya muku zama ana koya muku rarrafe ana koya muku tsayuwa ana koya muku tafiya har ku koma kuna gudu har ku koma kuna daukan kaya har ku koma kuna mutane masu aure har ku koma kuna masu gemu har ku koma kuna masu furfura har ku tsufa duk Allah yana tare da ku yana san da abin da kuke ciki fi buluni ummahatikum idan tum wajnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu man ittaqa saura kada mutum ya ta kirari ya tsarkake kansa ai mu ne mutanen kirki mu ne mutanen kirki mu ne mutanen kirki mu ne alu alu sunna mu ne mutanen kirki a'a fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kanku huwa a'lamu man ittaqi Allah shi ya san mai tsoron sa saboda haka dinga jin tsoron Allah ciki da bai a ɓoye a bayyane ji tsoron Allah a kame harshe a daina sakin harshe akan abubuwa marasa kyau
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى رأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي يا رسول الله يا يا كذا وانا wanda ya juya baya ya bar binka ya bar bin addininka wa tsaye kalilan wa akde ya soma ba da wani abu kaɗan sai ya kasa ma'anan kudiya mai tonon rijiya sai ya tadda fa'a wanda ba ta huduwa ba a iya kauce mata to sai aka ce a ce shikenan akda ya kasa kenan ya kasa cin gaba wato kafirai mutanen makka in an ce musu wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah waye sama waye ƙasa sai su ce Allah wala in sa'altum man khalaqahum la yaquluna khalaqa wani ne ya halicce sai su ce Allah ne har yanzu to kaga nan kaman sun soma bada kai sun soma bada haɗin kai kenan amma in an ce ku zo ku yi imani da manzon Allah da alqur'ani da in an mutu za a tashi sai ku sai sai sai su kasa sun soma sun kasa kenan wa dai qalilan akde a inda hu ilmul ghaibi
عنده علم الغيب فهو يرى عنده علم الغيب فهو يرى shi kafiri ya san abin da yake fake ne yana ganin abin da yake fake ne yake cewa wai dodanni za su cece shi ko su ne masu ceto za su yi masa ceto ba annabi ba A'a, ba haka bane annabi shine mai ceto ba dodanni ba أم لم ينبأ بما في صحف موسى
أم لم ينبأ بما في صوف موسى وإبراهيم الذي وفي شي كافري ما وانا إرن أكيدا كم أم لم ينبأ بما في صوف موسى shin ba a bashi labarin abin da yake cikin attaura ba ne littafin annabi Musa alaihi salamu abin da yake cikin littafin wanda ya aikata aiki mai kyau a yi masa sakamako mai kyau wanda ya aikata mummuna a yi masa mummunan sakamako kowa shi zai ɗauki laifinsa da kansa ba mai ɗauka masa bai ji wannan labari ba ne wa ibrahim allazi waffe da abin da yake cikin sufi lule sufi ibrahim wa muse ibrahim nan wanda ya cika alkawari allah ya yi alkawari da shi وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال أنا أهدي الظالمين duk dai abubuwan da Allah ya alkawari da shi ya cika saboda haka ne Allah ya mai da shi jagora shugaba ya zama ba kamar a cikin halitta bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to su duba abin da ya zo cikin littafinsa mana takaddunsa ألا تزر وازرة وزر أخرى Allah ta ziru wa ziratun wizra ukhra abin da ya zo cikin littafin annabi Musa din sufi lula sufi Ibrahim wa Musa abin da ya zo cikin littafin mutan da takaddun mutan da takaddun annabi wato babu littafin da ake ce in an ce alkitabu to a sunan alqur'ani ne da kyar ake mika wannan suna akan attaura da yake ita attaura ita ce littafin dukkan annabawan bani isra'ila gaba daya banda annabi isa banda annabi dawud ko su ma dai an kallafa musu yin aiki da ita tare da tare da dawud yana da zabura isa yana da injila amma suna yin hukunci ne da wannan littafin inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yaqulu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru mastufizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada'a wato suna aiki ne da waɗannan littattafai amma sauran littattafai sai a ce sufi ibrahima sufi lule su ibrahima muse abin da yake cikin waɗannan littattafai menene abin da yake ciki Allah taziru waziratun wizra ukhra cewa rai mai laifi in ta yi laifi to ita za ta ɗauki laifinta ba wata rai ne wanda ba ta yi laifi ba za a ɗora mata wannan laifin amma ba zai hana idan mutum ya koyar da sharri in ya aikata sharrin wani wanda ya koya a wurinsa ma ya aikata irin nasa a ɗebi alhakin wanda ya koyar ɗin a haɗa masa da alhakin aikinsa ana yin wannan saboda abin da ya faru ga ɗan adamu da ya kashe ɗan uwansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace da Allah ya ce wato inda Allah yake cewa tun lokacin da shi ƙabila ya kashe habila daga ba duk kisan kai da aka yi min ajli zalik katamna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsi naw fasadin fil ardi fa annama qatala an-nas jami'an wa man ayyaha fa annama aya an-nas jami'an kullun in wani yayi kisan kai to sai an dauki alhakin alhakin wanda ya kisan kai na yau din nan an dora wa shi shi kabilan nan na farko man sanna sunnatan hasanatan فله أجرها وأجر من أمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من أمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء إلى يوم القيامة duk wanda ya koya mutane abu mai kyau man san wato wannan hadisin shi ke tafsisin kullu kullu bid'atin dalala shi ke tafsisin kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar annabi ya ce dukkan bid'a mai yinta batacce ne kowane bata mai bata kuma ko masa wuta ne ma'anan bid'a abinda annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba ba ga wanda ya taba yinsa ba shine bid'a to sai a duba ga wannan bid'a tana da umurni amine wannan mutum ya yi tafsisin bid'ar ko ku babu a ƙur'ani haka kuma wanda ya koya mutane sharri to kullum in mutane sun aikata sharrin sai a ɗabi alhakinsu a ɗora masa ba a rage musu ba a ragewa wannan ɗin ko wanda ya koyar da alheri misali yanzu Allah ya umarni yace wastaghfirullah ku istighfari ya ce sallu alaihi wasallimu tasliman ku salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wazkurullah kaseeran ku zikiri da yawa to sai ya zama sai wani bawan Allah daga cikin bayin Allah ya ce ya ga annabi annabi ya koya masa istighfarin nan da aka ce a yi da yawa salatin annabi nan da aka ce a yi da yawa la ilaha illallah da aka ce a yi da yawa din nan annabi ya koya masa da safe in an yi istighfari ɗari an yi salatin annabi ɗari an yi la ilaha illallah ɗari da yamma in an yi haka an taru bayan magariba ko kowane lokaci an yi istighfari talatin an yi salatin annabi a sittin da biyu an yi la ilaha ɗari ranar juma'a wasu kulla kasiran la'allakum tulihuna a taru kusan faduwar ran ai ta zikiri ba lissafi to in an yi wannan shine ma'anan ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kasiran wa sabbihu bukratan wa asila kamar yadda annabi an ba da jumla a cikin farillai shine zai shine zai tafsilin wannan jumla in Allah ya aqimu salata to annabi ne zai nuna mana yadda za mu yi sallah ba Allah Allah da ya mu yi sallah to annabi ne zai nuna mana lokaci shine zai nuna mana farkon lokaci tsakiyar lokaci ƙarshen lokaci adadin raka'o'i wurin bayyanawa wurin boyewa in ya zai nuna ce sallu kama ra'aytumuni usalli idan an ce Allah ya ce atu zakata ku bada zakka to annabi zai nuna mana dukiyar da ake fidda zakanta da wanda ba a fidda zakanta kuma shi zai faɗi nisabi yayi tafsili to irin waɗannan zikirori kuma annabi ya barwa su magadansa waliyai su ne za su yi mana tafsilin waɗannan zikirin da aka bada jumlarsa ya ayyuhallina nuzkurullah zikiran kasiran wa sabbi bukratan wa asira su ne suke za su bada tafsili saboda su ma suna da surati cikin addini a wato hujja a suratin da suke da shi da Allah ce ayyuhallina amanu adiullah wa adiur rasula wa uli lamri minkum malamai ulul amri ne cikin addini masu ba da umarni ne cikin addini balle ma kamar inda ya zama lazimi da wazifa da zikirin juma'a ne mu muna da su cikin qur'ani muna da hujjoji a cikin hadisi a istighfari dari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna la yughanu ala qalbi fa astaghfiru mi'ata marra riwayan angarul muzani nakan ji dan duhu nakan ji dan duhu a zuciyata sai na istighfari dari kaga an samu istighfari dari kenan cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alaihi salatin wahid sallallahu alaihi bi ashara wa man salla alaihi asharan sallallahu alaihi bi mi'atan wa man salla alaihi mi'atan sallallahu alaihi bi alfan wa man salla alaihi alfan zahabat katbu katbi ila babil janna wanda min salati daya Allah zai masa goma wanda ya mini goma Allah zai masa ɗari wanda ya mini ɗari Allah zai masa dubu wanda ya mini salati dubu za mu shiga aljanna tare kafada da kafada sallallahu alaihi wasallam to sai aka ga kai alkawari za ka yi wa annabi salati ɗaya ɗaya kullum ya yi kaɗan kai alkawari za ka yi masa goma goma kullum ya yi kaɗan to in ko kai masa alkawari za ka yi masa dubu dubu ɗin nan na ƙarshe wata ran ba za ka iya ba sauran wani lissafi kenan ɗari to sai aka ɗauki ɗarin khairul umuri awsaduha sai aka ɗauki ɗarin nan na salati a cikin hadisi aka hada da istighfarin nan ɗari na cikin hadisi saura la ilaha illallah la ilaha illallah riwayoyi sahihai sun zo da cewa man qala fi kulli yawmin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuyawi da wala kulli shay'in qadir ma ata ahadun bi misli ma ata bi illa ahadun amila bi amri aw zada duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika har zuwa karshe sau ɗari kullum to wannan yayi aikin lada bayan farilla ba wanda zai samu lada irin nasa sai wanda yayi irin nasa koko ya kara wato karin yana bude ne tunda yake uzullah kasiran ne akwai ma lafazin man qala fi kulli min la ilaha illa mi'ata marratin kamar yadda wannan hadisin yazo ka gani an samu hadisi na istighfari dari an samu salati dari cikin hadisi an samu la ilaha dari cikin hadisi to akwai cikin qur'ani ya yi na zukurullah zikiran kasira wa sabbihuhu bukuratan wa asila ku rike wannan istighfari dari salati annabi dari la ilaha illa ku rike su bukuratan wa asila safe da yamma kaga an samu lokaci a cikin alqur'ani sannan alqur'ani ya nuna ma yadda ake yi idza quriya alqur'an fastami'u law ansitu la'allakum turhamuna lazimi din kenan wazkur rabbaka fi nafsika kai zikirin ubangijinka kai kadai ba a jam'i mu masu lazimi ba ma yin jam'in lazimi mu kadai muke kowa shi kadai yake abinsa waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan kuma ka kankantar da kai kana fadan Allah ne fa ka sa tsoron Allah kana fadan Allah ne fa wa dunal jahri min alqawli kuma kar ka bayyana muna bayyana lazimi ba ma bayyanawa wa dunal jahri min alqawli bil ghudwi wal asali kuma ku yi shi safe da yamma wala takun min alghafilin kar ka jefar da kanka cikin rafkanannu wanda ba sa zikirin Allah to mun abin da aka tambaye muna da hujja cikin alkur'ani da hadisi ba kame kame muke yi ba a inda hu ilmun gaibi ko yare amrawi na bayu fi sufi musa wa ibrahim allazi waffe allah taziru waziratun wizra ukhri wato wata rai ba za ta ɗauki alhakin wata rai ba kowace ita za ta ɗauki kayan nauyinta da kanta sai da in ta koyarwa wani to sai a bata kamashu man sana sunatan sayyi'atan kenan in ko mutum ya koyar da alheri shi kuma sai a bashi kamasho yanzu kaga dukkan dan tijjaniya kullum in ya istighfari dari salatin annabi dari la ilaha illallah dari safe da yamma wato kullum yana yin istighfari dari biyu da talatin ya yi salatin annabi dari biyu da sittin da biyu ya yi la ilaha illallah dari uku kullum to wannan in an bashi lada sai an ɗauka shehu tijjani ma ladan wa irin wannan an bashi saboda inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimil khairi Allah da mala'ikunsa suna wa wanda yake koyar da alheri salati har hatan namlat fi ko da har tururuwa har har annabi sallallahu alaihi wasallam har da kifi a cikin kogi suna suna suna addu'a wanda ya koyar da alheri duk wanda yace istighfari da salati da lalaba alheri bane kaga ba a maganar shi ba musulmi bane to kaga man sanna sunnatan hasanatan kenan falahu أجرها وأجر من أمل بها من سنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من أمل بها إلى يوم القيامة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي واتو rai ba ta ɗaukan laifin wata rai kowace rai ita ke ɗaukan laifinta kuma mutum kowanne wa an laisa lil insani illa ma sa'i mutum ba yi da wani abu sai abin da ya aikata don babanka ya yi sallah iyayenka duk suna sallah kamar yadda in iyayenka duk suna dukiya in baka da dukiya akwai damuwa iyayenka duk suna dukiya kai baka da shi akwai damuwa ba damuwa amma iyayenka suna sallah kai baka yi akwai damuwa don kai baka kawo naka ba nan ne annabi ke tsoratarwa da yake shi nazirun ne shi mai gargadi ne sai ya fara da kansa tukuna saboda yayi inzarin nan yana ce ya faɗi matu binta muhammadin la'uguni an kimin Allah shay'an ya safiyatu an mata muhammadin la'uguni an kimin Allah shay'an ya abbasu amma muhammadin la'uguni an kimin Allah shay'an yana cewa ya faɗi ma kar ki zake ki bar sallah ki bar ibada ki ce ke yar muhammadu ne za a kai ki aljanna a'a in mutum bai sallah bai ibada ba kowane ne shi ba zan kai shi aljanna ba ko faɗi man ce kenan ai hasha ai yayi nesa ma faɗi ma ta zama ta bar yin addini wane mutum haka yake gaya babarsa safiya haka yake gaya amminsa abbas don saboda kar mutane su sake su daina sallah su daina komai ai mu an gata ne mu da muke ƴaƴan annabi muhammadu mu da muke babannin annabi muhammadu mu da muke babbannin me zai same mu sai su bar sallah su bar ibada saboda dogara da wannan a'a wa allaita lil insani illa ma sai sai dai in ka kawo naka a karo maka in ka kawo ɗaya Allah da kansa ya kawo tara ya haɗa maka in kuma ya ɗauko na ‘ya'yanka ya haɗa maka ya ɗauko na iyaye ya ɗauke ka ya kai ka irin na iyayenka in iyayen naka sun fi ka in kuma kai ka fi iyayen naka ɗauko su a kai su inda kake kaga kowanne ya amfa amma sai fa da naka mutum ba za ka kawo masa gudunmuwan biki ba sai ya tada biki da kansa
وأن سعيه سوف يرى wa anna sayahu sawfa yura kuma in yayi aikin ai za a gani za a gani shi ma zai gani ثم يجزاه جزاء الأوفى thumma yujzihu al-jazaa al-awfa sannan kuma yaje lahira sai a saka masa da aikin cikakke
وأن إلى ربك المنتهى
wa anna ila rabbikal muntaha wato dukkan makoma ga baki da inda dukkan magana za ta kare in an kai wajen Allah idan an kai wajen Allah magana duk ta kare ba sauran magana qulillah summa zarhum fi khawdin yal'abun fadi Allah ka koma wajen Allah ka bar mutane cikin wasan su wato ka koma ga Allah ka bar mutane cikin wasan su ah, cikin maganganun banzan su ah, wa anna ila rabbikal muntaha wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wa mutane idan shedan ya zo ya tada dan adam ya ce masa waye yi waye sama waye ƙasa ya ce Allah waye yi ka Allah waye kaza yayi kaza Allah to in ya iso cewa shi kuma Allah waye shi kace amantu billahi wa anna ila rabbikal muntaha da an zo sunan Allah magana magana ta kare Allah shine Allah kuma kowa ya kokari da kyawawan ayyuka ya tafi wajen Allah fa firru ila Allah ku yi gudu ku tafi wajen Allah gudu tafiya wajen Allah ku shine bin sunnonin manzon Allah da begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وأنه هو أضحك وأبكى wa annahu wa adhaka wa abki shi Allah din nan huwa adhaka shine ya kawo murnan da za ta sa mutum yayi dariya wa abka shi ke kawo bakin cikin da yake sa mutum yayi kuka shi Allah za ka ji waɗansu mutane suna ce wai an so annabi fiye da fiye da an bashi daraja fiye da yadda Allah ya bashi kai jama'a akwai wanda ya san iyakan darajar da Allah ya ba annabi a musulmi dai babu wanda sai idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi فقل فقل ما فقل فيه ما قرشي لا تقتشي الكفر idan dai ka ce manzon Allah bawan Allah ne manzon Allah ne to duk darajar da ka bashi bata wuce darajar da Allah ya bashi ba kowace daraja wai ka wuce iyaka ka kai annabi inda Allah bai kai ina ne ka sani ka san inda Allah bai kai annabi ba annabi ka san iyaka inda Allah ya ajiye shi har ka gano iyakan an wuce wurin iyayya dai kana kin annabi ne dai ba ka so a darajar tashi annabi ba wanda ya san iyakan darajarsa sai Allah shi kadai shine ma yasa salatul fati tafi salatoti lada salatoti zaka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adad al-ashyari wa adad al-bihari wa adad al-amtari wa adad kaza kaza Allah kai wa annabi salati gurgudun yawan kwayoyin ƙasa gurgudun yawan kwayoyin ruwa gurgudun yawan kwayoyin ganyaye gurgudun yawan yawan yawan dukkan halittu gurgudun yawan kaza da kaza to sai salatul fatih Allah kai wa annabi salati gurgudun darajarsa da girman sannan mai girma a wurinka hakka kadrihi wa miqdarihi al-azim wa ya san iyakan darajar annabi wajen Allah to makiya annabi ne suke ce wai an kai annabi ana yabonsa fiye da darajarsa a darajarsa kusa take balle kai sallallahu alaihi wasallam makiya annabi dai su daina cuza mutane kiyayyar annabi tun da su an riga an jarrabe su da yin annabi to su daina tallatan tallata wannan kiyayya su so annabi annabi ba yabon da zaka yi masa ka wuce iyaka sai dai in kace mataimakin Allah ne sharikin Allah ne abokin tarayyan Allah to wannan kam amma annabi duk darajar da ka faɗa masa bayan ka ce shi manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama bawan Allah to duk abin da ka faɗa bai kai darajar da Allah ya kai shi ba Allah da yace wa innaka ala khuluqin azim wa ya san iya khuluqin azim sallallahu alaihi wasallama saboda amma in an ce annabi yana ceto shi annabi yana da mu'jiza mu'jizarsa ta fi ta kowane annabi cikin annaba ma'anan mu'jiza gagarau abin da ya gagari kowa annabi yayi saboda soyayyar da take tsakaninsa da Allah sai ya bashi abubuwa yayi fiye da yadda kowane annabi zai yi su ma sahabbai suna yin suna yin karama su ma waliyai suna yin karama saboda Allah ya girmama su ya so su sai ya keta al'ada ya nuna an yi wani abun da wani ba zai iya yi ba sai su su kuma waliyai ba sa ta haddi ba sa yin takara da karama sai dai ta faru da kanta Allah ne zai yi ta ba su ba annaba za su ce me kake so a yi maka ka tabbata ni manzon Allah ne sai sai ka nuna sai a yi maka in an ga dama amma wali bai da ikon faɗin haka sai dai da yake Allah yana kishin sa shi ya nada shi ba shaida domin Allah ya nada wali ne ba shaida duk sauran wanda ya nada akwai shaida akwai kuri'o'i akwai akwai bindigogi akwai nadin sarki ya nada galadima akwai nadi menene amma shi wali da Allah ya nada shi bai ba shi wani shaidan da zai riko ya nuna mana ba a sai dai tasdiki wanda Allah ya bashi gaskatawa sai ya gaskata shi tsakaninsa da Allah to saboda haka ne Allah ke kishin sa yana cewa duk ma je ka duk wanda bai yadda na naɗa ka ba ya zo ya yaƙe ni ni naɗa ka man adali waliya faqad azantu bil harbi saboda su a matsayin security fadan Allah ne su waliye ba su da uniform
wa annahu wa amata wa ahya wa annahu huwa ataka wa abki wa annahu amata wa ahya shi Allah shine yake sa farin farin ciki a zuciyar mutum yayi dariya shine kuma ke sa bakin ciki a zuciyar mutum yayi kuka duk sabuban da za su sa mutum ya murna ya yi dariya daga Allah suke zuwa dukkan sabuban da suke sa mutum ya yi kuka saboda tashin hankali duk da daga Allah suke suke zuwa kul kullum min indillah komi daga Allah yake
wa annahu khalaqa wanda wa mata wa ahya Allah shine yake matarwa shi ke rayawa wa annahu khalaqa zawjayn dhakara wal unsa خلق الزوجين الذكر والأنثى wa annahu shi Allah din nan shine fa khalaqa zawjaini ya halicci abubuwa guda biyu azzakar wal unsa namiji da mace Ah, in an annabci na- ah, namiji ne walittaka ta mace ce rana a matsayin annabci wata a matsayin walittaka jalna laila wannan har ayatai ne kuma hauna ayatan laili aka shafi ayoyin ayoyin dare wato ba mujiza sai dai karama wajalna ayatan nahir mufsiratan amma mujiz wal- annaba suna da mujiza a fili ne in kace kaki a kashe ka yanzu nan amma wali ba haka bane من نطفة إذا تمنى min nutfatin za tumna Allah shi ya halicci namiji da mata da mace wato namiji da ta mata min nutfatin daga ruwan mani idza tumna lokacin da aka zuba shi a wurin zubawa wato in namiji ya zuba maniyinsa in maniyin mace ya tazo sai su haɗu in sun haɗu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan idan maniyin namiji ya fara zuwa to shi ne zai za a ɗauki kamanninsa in maniyin mace ya fara zuwa ita ce yaron zai yi kama da ita ko yarinyar idan ko sun haɗu maniyin namiji ya hau sama to namiji za a haifa in sun haɗu in maniyin mace ya hau sama ta mace za a haifa yace bi iznillah azkara bi iznillah annasa bi iznillah Mhm.
وأن عليه نشأة الأخرى wa anna alayhi nash'ata al-ukhra wato yadda Allah ya ta ya halicci halitta ya matar da su to haka kuma tayar da su din ma shine zai yi abin sa
وأنه هو أغنى وأقنى wa annahu huwa aghni wa aqni wa annahu shi Allah dinnan huwa aghni shine ya, ya ba bayinsa wadata ya wadatar da su suka samu dukiya har suka aje wa- wata dukiyar ma ta zama kinya wato abin da baka yin amfani da shi saboda ya saura shine ake kiransa kinya wato ya baka dukiya ka ci ka sha ya saura har ka mai da wani ajiya
وأنه أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى
shine ya halakar da kafiran annabi Nuhu kamun adawa da sabbin suka yi masa zalunci su yi masa duka har ya daina numfashi daga baya Allah ya dawo da shi sannan ya shekaru da yawa ko waɗanda in sun zo mutuwa sai su gaya ƴaƴansu kun ga tsohon nan iyayenmu sun sha wahala da shi kar ku yarda da maganarsa kar ku yarda da shi mu ko mun tafi kar ku yarda da shi waɗannan ma in sun zo haka saboda zalunci ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يا زونا هنا وأذي شكرا دبو با خمسين فأخذهم الطوفان وهم ظالمون sannan sai Allah ya sauko musu ruwan tufana alhali su suka zalunci kansu kanu sun zo a cikin dukkan kafirai su ne azlama suka fi dukkan kafirai zalunci wa'anga suka fi dukkan kafiran duniya dagawa domin sun samu dogon zamani suna kafircin والمؤتفكة أهوى wal mutafikata awa Allah kuma ya halakar da mutafikata su mutanen annabi ludu masu hawan maza su ma Allah ya halakar da su Allah ya kifar da garinsu a hawa wato hawiya idan na faduwa ne hawa ya hawi in ko na son na, na, na, na hawari na son zuciya ko soyayya ko ko ko wani abu sace hawiya to Allah ya kifar da su mutanen annabi ludu sun faɗi waje'alna aliyaha safilaha wa amtarna aliyaha hijaratan min sijil Allah ya ɗauki garin su mala'iku sun ɗauka sun yi sama da shi can daga ba suka zo suka kifar da garin a cikin wuta to Allah da ya wannan yana nan inna rabbaka labil mirsadi dukkan kafirai in ba su tuba ba haka Allah zai musu yadda yi wa adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu da mutanen annabi ludu Allah yana nan haka zai yi wa wanda suka kafirce wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alqur'aninsa da addininsa فغشاها ما غشى
fa ghashiha ma ghashi da Allah ya kifar da garin ma ghashi abinda ya kifa ya kife ya rufe garin sai ya rufe garin shine azaba فبأي آلاء ربك تتمارى wa bi ayi ala'i rabbika tatamara ya kai dan adam mai jin wannan wa'azi ko kana da sauran jayayya ne kana da sauran jayayya kai dan adam mai jin wannan wa'azi in baka bar kafirci ba abin da ya samu mutanen annabi nuhu da annabi hudu da annabi Sal- salihu da annabi Lutu zai same ka ko har yanzu kana nan cikin jayayya kana cikin jayayya to da wane ni'imar ubangijinka kake kake jayayya ne Allah ya aiko manzanni ni'ima sun zo sun yi bayani ni'ima har da karshen su ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'ima rahmatan lil alamin kana jayayya da wannan rahama kana tunanin wannan azaba ba za ta same ka ba
هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى kun ga wannan annabi Muhammadu dinnan wanda kuke ce masa lasta mursalan kai ba annabi bane kai ba manzo bane kuna gaya masa bagaken magana to ina gaya muku yasin wal qur'an hakim innaka laminal mursalin na rantse da zati na annabi Muhammadu manzo ne daga gare ni hada wannan babban mutum nazirun babban manzo ne minan nuzuril ula daga cikin annabawan farko din nan yana daga cikin su ma yafi su manyan annaba dai wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan galiza manyan annabawan da ba kamar su sune annabi ibrahim da annabi musa da annabi nuhu da annabi isa sune manyan annabawan da ba kamar su Allah ya dauki alkawari da su ya mai da su ulul azmi to manzo Allah shine sama da su hadha nazirun min an-nuzuril ula wannan babban manzo ne daga cikin manzannin da suka wuce yadda wa'ancan aka halakar da kafiransu to kuma ku saurara haka za a halakar da ku in ba ku tuba ba
أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa kar ku sake mutanen makka kiyama ta yi kusa ba buistu ana wasu sa'ata ka hataini annabi ya ce an aiko ni ne ri da tashin duniya kamar yatsun nan guda biyu manuniya da da da, da yatsa tsaka kusa da tashin duniya aka aiko ni tun daga lokacin ake ce azifatil azifatu wato makusaciya tashin kiyama fa ta yi kusa balle fa zamanin mu yanzu kan tayi kusa din fiye da kullum wa ma rusati Allah kalam lil basari ahu aqrab to lalle a tuba a musulunta a bi gaskiya duk duniya yanzu babu wanda ya saura wanda bai san Annabi Muhammadu gaskiya ne ba babu wanda bai san Qur'ani gaskiya ne ba babu wanda bai san musulunci gaskiya ne ba sai dai sai dai taurin kai da dagewa akan ƙarya da kiyaye abubuwan iyaye da kakanu da abubuwan abokai da surkai shine kawai yake hana su musulunta amma kowane kafiri ya san annabi Muhammadu gaskiya ne
أفمن هذا الحديث تعجبون aw min hadha alhadisi ta'jabun kuma yanzu mamaki za ku yi ba imani ba in ana gaya muku irin wannan magana sai ku tsaya kawai kuna mamaki ba imani za ku yi ba duk duniya ta san annabi Muhammadu gaskiya ne in ba haka ba a samo wani mutum ko a Amerika ko a Ingila ko a Rasha ko a China ko a sauran garurukan kafirai a nuno mana wani mutum masanin ilimi ƙwararre daga cikin manyan masanin ilimin da ba kamar su amma wannan mutumin tun da yake ba taba gani ya shiga nazire ba bai shiga firamare ba bai shiga sakandare ba bai je matakara zuwa jami'a ba balle ya je jami'a amma ya fi kowa ilimi amerika suna da irin wannan mutumin faransa suna da shi ingila suna da shi jamus suna da shi rasha suna da shi china suna da shi to mu mai gidanmu bai taɓa yin karatu a hannun kowa ba a duniya annabi muhammadu ba wanda ya kama hannunsa ya nuna masa yadda ake rubutu har yanzu baya rubutu ba wanda ya taɓa cewa duba baki na haka zaka ce koya masa karatu a'a Allah ne ya koya masa karatu, Allah ne ya aiko shi, mutum in ya yi jayayya ya samo mana wani mutum ya rubuto littafi, sama mutumin ya yi jami'a din ya zama farfesa ya zama kowane shekantaka a ce ya rubuta littafi irin Qur'ani sura ɗaya. Sura ɗaya mai kama da Qur'ani babu. Amerika sun yi wani abu, wai sun yi Qur'ani na gaskiya amma ƙur'anin suka ɗauka suka rarrage ayoyin jihadi da ayoyin da ba sa dacewa da su da ayoyin la'antar kafiran yahudu da kafiran nasara suka ciccire suka mai da shi wai mai sura saba'in da wani abu wai shine alƙur'anin gaskiya to da su yi nasu mana kar su taɓa wannan ɗin to wajibin musulmi dai in wannan littafi na kafirai ya zo hannunsa to ya ƙona littafin ko ya tona rami ya binne shi domin haramun ne a yi wasa da wasu kalmomi na ƙur'ani a taka su za ka samu karatun ƙur'ani a cikin wannan littafin da suke kiransa ƙur'anin gaskiya amma littafin ƙarya ne ba ƙur'anin gaskiya ba ne ƙur'anin gaskiya na hannunmu mai sura ɗari da goma sha hudu ba saba'in da wani abu ba na ɗaya kenan na biyu kamar yadda za mu shiga wannan sura ta gaba mai zuwa a samu mana wani mutum fasto ya haddace bible tun yana yaro ƙarami yana da shekara bakwai ya haddace bible a samu fasto din kai ko ko ba fasto ko rabaram ko abu na samu ma ah, ya sunan babban ta samu a ta- a- a- a- bincika tarihi a samu na fafaroman da ya haddace bible a bincika tarihi a samu na fafaroma wani ya haddace bible yana rubuta shi da ka to ai gaskiya annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam tun muna yara muke rubuta qur'anin da ka yanzu kuwa yaran mu ne suke rubuta shi da ka alhamdulillah Sa- a nuna mu'jizar manzon Allah cewa qur'anin nan gaskiya ne daga Allah yake
وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون wato kun mai da qur'anin na mamaki kawai ana magana kuna bude ido kuna dariya kun mai da shi a- wato mamaki kawai ba abun imani ba mu dai abun imani ne a wurin mu alqur'ani mun yi imani da shi muna aiki da shi muna ibada da shi muna kowace mu'amala da shi muna shari'a da shi muna yanke kowane lamari a- da shi muna addu'a da shi komai namu da shi muke yi shine muka imani da shi shi alkur'anin nan ku kafirai yanzu kuna mamaki ne kawai ba imani za ku yi ba wata za ku na wala kuna maimakon ku yi kuka kun bata ku rasa bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dariya za ku rika yi
وأنتم سامدون kun dage kun tire kun ki yadda فاسجدوا لله واعبدوا ya ku kafirai da sauran musulmi fasjudu lillahi wa abudu ku yi sujada wa Allah ku ku yi masa bauta a lokacin da annabi ya karanta wannan karatu saboda mu'jiza dukkan komi da ko sai ya fadi sujada da mutane da aljannu da musulmi daga komi sai ya sujada sai daga baya aka tambayi kafirai ya aka yi kai sujada suka ce wai sun ji sai shaidan ya jefa musu wasu kalmomi a kunnuwansu garani kulkula wa inna shafa'atahun la turtaja wai sun ji ne da kunnen su wai an ce ai dodannin nan ana kaunan za su yi ceto wai haka suka ji da kunnen su shi yasa suka yi sujada a a kuma arsalna min rasulin eh, wala nabin il- illa za ta mani alka shaytanu fi umniyati fa yansafu Allah ma yulqi shaytanu summa yuhibbu Allah ayati shaytan ne yake je ya jefa musu wannan kalmomi suka ji wannan kalmomi ba za su fito daga bakin mallayar dukkanin hawa ba ba sa fitowa bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wai mujiza ne kawai suka su- su- Allah ya nuna musu suka fara duk suka yi sujida fasjudu ku yi sujida lillahi wa Allah wa abudu ku bauta masa abun mamaki daga wannan lillahi nan ba za ka sake samun wani lal- alif lallon hakuri ba ko Allahu ko Allaha ko Allahi ko lillahi ba za ka sake samu ba sai ka karanta ayoyi 231 alif lam re sai ka karanta ayoyi 231 alif lam re daga nan sai ka je sai ka je sabba lillahi ma fi samawati wal ard amma cikin wannan sura da zamu shiga mai aya 55 kamari da wanda zamu shiga ar-rahman mai 77 da bakwai da waqiya mai 99 kowace tana tafiya da da zakanta kowace tana tafiya da zakanta wannan 55 wannan 77 wannan 99 to cikin su dukkan su ba sunan alhamdulillah hakuri duk qur'ani ko ba inda zaka samu wannan ayoyi ka karanta su ba sunan Allah ba zai yiwu ba to wannan ku Allah ya aje wata mu'jiza ce ta alqur'ani anan shi kadai yake magana yana ce nahnu wa nanu nanu khalaqnakum falawla tusaddiqun nanu aqrabu ilayhi min nanu kaza kaza nanu kaza kaza ko ar-rahmanu ko rabbikuma amma Allahu sai ka je suratul hadidi sai ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin huwa ku aina ma kuntum amma in ka shiga suratu suratul mujadalati nan kan kowace aya tana da Allahu dukkan ayoyin 21 suna da Allahu wata ayar ma Allahu hudu wata ma wata wata wata uku hudu ma ba sau daya ba a cikin surar yanzu za mu shiga ɗaya surar kenan
سورة القمر مكية وهي خمس وخمسون آية Su- بسم الله الرحمن الرحيم اقترب اقتربت الساعة وانشق القمر
suratul suratul qamari makiyatun wa ayat 55 aya wannan sura ita ce ake kiranta suratul qamari saboda ana cewa iktarabat as-sa'at wa shaqqa al-qamar sai aka sa mata surar surar qamar sunan da ake ambaton qamaru a cikin ta tana da ayoyi 55 annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita tana farawa da haka abin da yasa aka samu ayoyi Allahu a'lamu har 231 a cikin surori guda ukun nan ba a samu wannan irin lafzul jalala din nan ba ana nufin wato rabin sunan arrahmanu ne alif lam ra in ka ce alif lam ra sai ka samu he mim ka samu nun in ka hada su me zai fito arrahmanu alif lam ra he mim nun in ka hada me zai fito arrahmanu to ai sura arrahmanu ne zamu shiga yanzu بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر wato as-sa'atu tashin kiyama yayi kusa wan shaqqal qabar wata ya tsage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka kafirai suka ce nuna musu mu'jiza su musulunta yace me suke so suka ce suna so ya tsaga musu wata ya zama kashi biyu yace wannan da sauki in nan haka za ku musulunta suka ce eh to sai annabi ya roki Allah sai Allah ya nuna musu wata ya tsage gida biyu kashi ɗaya yana sama kashi ɗaya yana kan jibrabi kubaisin haka suka tashi har suka wuce har suka je suka faɗi su biyu rabi da rabi suna haɗe wannan kuma ikon Allah ne Allah yake nuna musu ko yake nuna mana gaba ɗaya mu a gani mu wata ɗin wani abu ne wanda yake bai wuce taya ba a faɗi muna ganin sa kamar bai wuce taya ba a faɗi har ma alkur'ani na misalta shi hatta ada kal urjunil qadim idan ya tsufa ɗin nan lokacin da zai kwana lokacin da zai kare sai ya zama kaman an abin nan dan reshen dabinon nan da yake da yake da yake tsufa ya lauye ɗin nan to haka muke ganin sa dan kankane lokacin da zai fito lokacin da zai kare kuma ganshi ya zama ɗan ƙanƙani a ganinmu kamar ɗan kaɗan ne kamar yadda ake cewa idan idan ka yi sallar safi in za ka yi nafila ka bari sai rana ta kai ƙi da rumhin tsawonta tsakaninta da ƙasa sai ya kai kamar tsawon tsawon mashi goron mashi sannan ka yi nafila duk wanda ana magana ana mana magana yadda hankalinmu zai kama in ba haka ba masu telescope sun ce rana ta ninka duniyarmu a girma sau miliyon sau sau sau miliyon dubu sau miliyon dubu sau dubu da miliyon ɗari uku girman da rana ta wuce wannan ƙasa da muke kai kuma in sun faɗi girman wata kuma nan ma sai ka sha mamaki kuma su ilimin su ne hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wanda suka san abu in sun yi magana sai ka kyale su in ƙarya ne ma ohon su in gaskiya ne ma gaskiya take hannun mu ta fita su mu Allah bai ce mu bincika halitta ba a'a yace mu dubi halitta saboda mu neme shi sanurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq mu dubi gabar mu dubi yamma mu dubi kudu mu dubi arewa mu dubi sama mu dubi ƙasa mu dubi kanmu har mu gane Allah shine gaskiya abin da Allah ce mu yi kenan ba ya ce mu bincika mu san asirin ƙasa mu san asirin sama mu san asirin taurari mu san asirin ganyaye mu san asirin dabbobi mu san asirin jikin ɗan adam eh wanda ya samu iko ya san waɗannan abubuwa yana da kyau domin ƙarin ilimi ne zai taimaki jama'a zai taimaki mutane khairun nasi wan yanfa'un nasa fiyayya cikin mutane wanda yake amfanan mutane ana son haka amma himmar mu mu yan adam musulmi bata tsaya akan binciken waɗannan ba muna nema ne mu keta hujubai gabaki ɗaya a gan mu an jefa mu a fadan Allah abin da ake muke nema kenan har mu je ana jalisu man zakara ne amma irin waɗannan in ka ji yadda suke yin bayani tsakanin tauraro kaza da tauraro kaza tafiyan mil miliyon dubu kaza tsakanin tauraro kaza da tauraro kaza tafiyan saurin saurin saurin haske tafiyan shekara miliyon kaza amma irin saurin haske saurin haske kuwa suka ce wato a cikin sakan ɗaya saurin haske yana yin tafiyan miliyon shekara miliyon ɗari da tamanin da shi dubu ɗari da tamanin da shida a cikin sakan ɗaya dubu ɗari da tamanin da shida a cikin sakan ɗaya tafiyan saurin saurin haske to irin wannan sauri tsakanin tauraro kaza da tauraro kaza akan samu tafiya na, na haske na shekaru kaza duk suna faɗin irin waɗannan kuma mu ko ba haka ba ne yanzu da a mai da kai minista da mai da kai mai lura kai ne shugaban Colomba na gidan shugaban ƙasa duk shadda da ta ɓaci kai kake gyarawa duk famfon da ya ɓaci a bayan gidansa kai ke gyarawa duk gadon da ya lalace kai ke gyarawa kai kai kai ne kafintan cikin gidan da kai da minista wa ya fi sanin asirin gidan Colomba ko da Colomba da mai gyaran mai gyaran famfo kenan ko da mai gyaran gado in ya ɓaci da da mai gadina da mai dafa abinci da mai raba shayi da su da minista wafi sun fi minista ko to kai wanne ka zaɓa baka san asirin gida ba kenan to ina suna faɗin tauraro kaza tauraro sai dariya kai muke musu suka ce wannan rana da kuke gani tana da mabiyan da suke binta wato duk gabarin an tara su suna daga cikin wasu raneku ne wanda sun kai miliyon kaza kaza kaza su raneku muka ce aje dai ai ta faɗa mu Allah muke nema wa anna ila rabbikal muntaha ba taurari muke bincike ba
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر annabi ya yi roƙo kamar yadda anas ya riwaita an ga watan ya tsage gida biyu tun daga kan jabal abi kubaisin har suka faɗi su biyu an ga yayi wannan mu'jizar amma duk da haka in yarau ayatan kafire in sun ga abin mamaki na mu'jiza yuridu sai su kau da kai wa yaqulu sai su hadha sirrun mustamir irin sirrin nan ne na Muhammadu kullun sai ya kawo sabo kullun sai ya kawo sabo suka ce to ba za mu yadda ba watakila mu kai wasiri sai gobe matafiya sun shigo makka za mu tambaye su su ma sun gani a garurukansu ko mu ne aka yi wasiri a nan makka da fatake suka zo washe gari ka ce jiya mun ga abun mamaki wata ya tsage yana tafiya su biyu wannan na bangaren wannan har suka fadi sai suka ce sihirin muhammadu har ya bar makka har waje ma sun ya sihirce su ba wajelin ya kulu sai ce sirun sirun siri ne mustamirin wanda ya ci gaba ya wuce to mai karɓar wazifa zo rika tijaniya za ka shiga wato in an shiga ba a fita alkawari ne Allah yana son a yi tsarika tijaniya ya ce inna la yuhibbu tawwabina ko ya ce waskuru laka kasiran la'allakum tuflihun amma bai bai sa dole ba yace da waskuru min rabbika bukratan wa asila amma yace faman sha'a ittakaza ila rabbi sabila ba kutiba alaikum kaman sallah ko ko kaman azumi ba amma in ka shiga ya zama dole akan ka wafu bil ahdin al ada kana mas'ula ya zama nuzuri in an shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba ziyara wasu waliyan sai wanda suke cikin dariƙa ziyara bara ce sai wanda ba ya daga ta kulawa da sallah da yanta cikin jama'an ka samu girma iyayenka da musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in ka samu abokai ko ba a shan taba kuma ka ƙara jin tsoron Allah saboda ka samu daman aikata abubuwan da Allah ba da umarni ka ne san abin da Allah ya hana zaka iya na baka ɗaya ga shi tijani ka je a koya maka lazumi da wazifa ta shirin
tambaya ne daga DITV zuwa ga shugabanmu shashai bayan gaisuwa tare da fatan alheri don Allah malam ina da tambaya idan mutum ya mutu ya bar yarsa guda ɗaya da iyayensa da kannansa da yan wasa amma ba shi da bai da iyaye yan wasa da kannansa ba da iyaye to ita eh to ita yar ce kadai za ta ci gadonsa duk dukiyarsa ko kuwa idan mutum yana da ƴan uwa ya mutu yana da ƴan uwa ba shi da in ya zama ba shi da ƴaƴa ba shi da iyaye hukuncinsa daban sai a raba dukiyar tsakanin ƴan uwan nasa wanda suke uwa ɗaya kowa daidai da kowa namiji da mace rabin su daidai dai in koya an bari yana da ƴan uwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya to in yana da ƴa sai a bata rabi in an bata rabi sauran sai a raba musu bilis da kare musu da hazilun sai ne
sai tambaya ta biyu sannan kuma idan mutum ya bar ya daya bai da kowa bai da iyaye bai da mata bai da dangi to ita wannan yarinya za ta gaji dukiyar gaba a yarinya za a bata rabin da Allah ya bata daga ba sai a duba a gani a cikin danginsa ba ko wanda ake kasan ana hana kawu gado ana hana ɗansa gado ta wannan karo sai a nemi kawun kawunsa sai ya zo ya gaje shi in akwai shi wato ulul arhami zawul arham sai zo ya gaje shi
zuwa ga shugabanmu mai girma a shaidar Usman Bauchi bayan gaisuwa tare da fatan alheri Allah ya saka maka da dukkan alheri Allah ya fifita kai za kwananka tambaya ta ita ce mutum ne ya sami limami a cikin tahiya sai ya niyan bin su sallah to da ya gama tahiyar sai ya sallame shi bai samu komai ba sai wannan tahiyar liman idan ya tashi sai ya zama da shi da wanda ya shigo yanzu daidai ne to in ya tashi zai gina sallansa ne akan ta farko ko ko zai sake sabon niyya ne shi masbuki yana da halaye mai yiwa ne masbuki ya samu raka daya a cikin ruba'iyya ko sulasiyya ko suna'iyya mai yiwa ne ya samu raka'a biyu a cikin wanda ba suna iya ba mai yiwa ne ya samu liman ya yi kabbara ya kama gwiwa a cikin wancan halaye abin da aka tsere masa shine zai biya a wannan hali kuma ya samu liman kenan ya riga ya kama gwiwa yana sunkuye bai taso ba to da zuwan shi ma sai ya kabbara ya kama gwiwa din to a nan liman ya ɗauke masa karatun fatiya da tsayuwan karatun fatiya ya ɗauke masa tsayuwan kabbaran harama domin ya riga ya yi da amma ba a tsaye ba wajen asun koyi ta to nan hadisin man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a ya bashi daman wannan raka'an ta yiwu gare shi sai ya tashi ya ciko abinda ya ciko sauran abin da aka tsere masa in ko ya samu liman cikin tahiya shi ma ya kabbara ya zauna cikin tahiya abinda liman ya dauke masa iqama ya tashi ya kabbara kawai
to sai tambaya tambayarsa ta biyu shi ne yake cewa to magana ya ce ya sa siyasa a ciki amma dai to wata jama'iyya ce take raba kati sabo na jama'iyyar su amma a cikin katin da suke rarrabawa akwai hoton kurosa a ciki kuma ana baiwa musulmi to bai sani ba ko nan gaba za su yi wanda za su sa hoton masallaci shi tambayarsa a nan shine musulmi yana da laifi idan ya rike wannan kati mai hoton kuros tare da shi?
wannan jam'iyya da ta fito da kati mai kuros sun ci mutunci domin ba kiristoci ne kadai yan siyasar najeriya a cikin wannan siyasar ba cin mutunci kawai da suka saba shi suka yi mana domin sun san kowa dan jam'iyyar da musulmi da wanda ba musulmi duk suna cikin jam'iyyar saboda su ci mana mutunci yadda suka saba wannan gwamnatin shi yasa suka sa kuros ba za su sa masallaci bai na rosu da masallaci koros kawai shine wani abu amma ai ba hana musulmi ya karba ba inna wal amanu bin niyyati saura ya rage wa manyan yan siyasa amma za a ce wanda ya karba duka ya zama kirista ba a'a inna wal amanu bin niyyati ko na abu niyya kiro amma an ci mutuncin musulmin da yake cikin wannan jam'iyya Zakar zalla tambaya ta dawo ta baya wacce magana da muka amsa yanzu nan shin wani idan juma'a ne fa ya samu wannan tayya kawai
a ran juma'a ne ya samu nan tayya to in dai juma'a ne kam ai sai ya tashi ya iqama ma ya sallan azhar to alhamdulillah
alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya ji gamu Allah ya ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman mu Allah saka wace wani mu da alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imani mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulmi Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci duk karfin da yake neman ya karya musulunci Allah ya karya karfin barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah karbi addu'a mu da addu'a waɗanda muke musu addu'a Allah ba mu rahirin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ji ga musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله